أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دقيقة وتر رمضان هجرة منزن سيرة منزن رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina shekara ta 1444 wanda ya daidai da wato sha biyu ga watan hudu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2023 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratu tauba a jiya mun tsaya akan aya ta 63 zuwa aya ta 64 a shafi na 197 a yau za mu tashi akan wannan aya da izinin Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya alaramma Allah ce ya hazarun munafiquna an tunazzala alaihim sura
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون na'am idan muka duba wato wajen wannan aya tana da alaka da ayoyin da suka gabata na nuna halayen munafikai waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya yi bayanin halayensu akwai halaye amma akwai halaye khassa akwai ɗabi'a wadda ta shafi dukkan munafikai akwai wata ɗabi'a wadda ta shafi sashi shi yasa in wadda ta shafi sashi ce sai ce wa minhum wa minhum daga cikinsu kenan ba dukkansu suke aikata wannan ba saboda Allah subhanahu wataala ko da yana magana kan kafirai yana yin adalci amma abin da ya shafe su gaba ɗaya sai ce suna aikatawa ina fata an fince ni kaga wa minhum man yalmizuka fi sadaqat fa in utu minha radu wa in lam yu'tu minha idha hum yaskhatun wannan ya shafi wadansu ne daga cikinsu an gane ko wannan don a yi bayani irin ɗabi'o'insu ne amma ɗabi'a da ta shafe su gaba ɗaya sai ce ya halifu na billahi lakum li yurdukum wallahu wa rasuluhu a haƙu an yurduhu in kanu mu'mini suna rantsuwa da Allah don su nemi yardar ku to alhali ko sai Allah ya nuna musu cewa wato duk wanda yake fito na fito da Allah makomashi ita ce wutar jahannama kenan ko kana fito na fito da Allah a ɓoye ko kana fito na fito da Allah a bayyane duk makomaka wutar jahannama shi yasa Allah ya musu raddi ya ce alam ya'lamu annahu man yuhadidu Allah wa rasulahu fa anna lahu nar jahannama khalidan fiha duk da yake akwai qira'a qira'a shadda alam ta'lamu annahu man yuhadidu Allah wa rasulahu wadansu malamai suka ce da Allah ce alam ta'lamu wato kenan an yi iltifati ne ma'ana da ana magana da su da zamiri na can ya halifuna suna rantsuwa sai an ka ce alam ta'lamu ashe ba ku sani ba ya ku munafikai kenan wannan tambaya sai ta zama to lit taqri' ko lit tawbih wato an zarge su ne wadansu kuma sun ka ce alam ta'lamu zamiri yana kuma a wannan qira'a shadda zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma an ce alam ta'lamu ba a ce alam ta'lam ba saboda girmamawa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا بيتي إن الله كان بما تعمل با سبو ده جرم ما وغا منزو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كنا أولا قراءة سيو سنك تتو تعلموا وغا منافقين بني زي كوما منزو صلى الله عليه وسلم سيدا من توما ماكي ني أكي بايروا إنجما لمن دوري ما ما كروا دقا هارن سما أنا منزو صلى الله عليه وسلم يما ماكي هارن سما abu na uku da sun ce alam ta'lamu damiri zai komawa ne zuwa ga mu'minnai shin ba ku sani ba ya ku mu'minnai an gane ko sai zaman tonan tambaya wanda an kai littakriri tabbas mu'minnai sun san da wannan labari domin duk wanda ya saba ma Allah ya fito na fito da Allah ba kuma shi jahannama me yasa mu'minnai sun ka san wannan ai Allah ne ya bada labari ko ba haka nan bane ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا اي الله يفدي wannan kenan in mun ce manzo ma manzo ma ya san da wannan mumin ne kuma sun san da wannan na fata an fahimce ni an gane ko maganganu ne na malamai don haka wannan kira'a in ka ji ta kira'a ce shadda kuma ga yadda malamai suka yi taujihinta to daga nan sai Allah ce fa anna lahu nar jahannama wanda ya fito na fito da Allah yuhadid da muka ce daga alhadduna saboda kamar takobi kamar hadduna makami yana da yana da kaifi yana da haddu saifi kenan kamar sun yi dauko makami da suna fito na fito da Allah ko kuma alhaddu shine wato iyaka su sun iyakance kansu ba za su shiga cikin umarnin Allah ba ko kuma alhaddu shine wato alhaddu aljanib annahiya wato umarnin Allah na wannan bangare su ko suna wannan bangare na fata an fahimce ni to irin wannan Allah ce fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha qira'a fa inna lahu nar jahannam shadda ce bata inganta ba an gane ko shi yasa Allah subhanahu wataala nuna cewa duk wanda yake fito da na fito da Allah da manzo an gane ko to in dai mumini kake na Allah ba za ka zuci a zuciyarka ba sai dai in iyayenka ne to wannan sai kai sai ka kyautata musu لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم هزوا كرشان آية da haka dai ashe man yuhadidillaha wa rasulahu shina da jahannama kuma ba a kauna shi duk mai imani bai san wannan mutumin domin duk makiyin Allah bai dace a ce ka so shi ba na fata an fahimce ni an gane wannan ko Allah ce to zalikal khizyul azim wannan kaskanci ne mai girma sai Allah ce yahdharul munafiquna in ka diba cikin jalalaini yace yahdharu suna tsoro ay yakhaful munafiquna an tunazzala alaihim je mun fada akwai qira'ata wato ibnu kathir da abu amr da yaqub sun karanta an tunzala an tunazzala ko an tunzala duk yana matsayin maf'ulun bihi an gane ko kenan yahdharul munafiquna in mun ce an tunazzala kenan tanzila ne an gane ko tanazzala ya tanazzaru kenan an gane ko an tunazzala to amma an kace yahdharul munafiqina an tunzala daga anzala yunzilu inzalan ne an tunazzala kuma daga tanazzala ya tanazzalu ne sai an kace an tunazzala sai zama to matsayin maf'ulun bihi ne tanzil kenan suke jin tsoro duk inda ta kai ta kawo dai suna jin tsoron a sabkar da sura an gane ko alaihim akan su jiya muka yi bayani cewa wadansu malamai sun kace an tunazzala alaihim akan muminai me yasa suka ce alaihim akan muminai saboda su munafiqai musu yarda cewa ba alqur'ani wahayi ne daga wajen Allah shi yasa an ka ce alaihim kenan sai suka ce alal mu'minina kenan sai a fassara yahdharul munafiquna an tunazzala alal mu'minina suratun tunabbihum bima fi qulubihim domin muminai su suka yarda cewa akwai sura su ku sai da sura bace su ganin suka kawai wani soki burutsu ne alqur'ani ƙarya ce kai ko ba haka nan bane ba su imani da alqur'anin ba to ya za a ce an sarkar da sura ma har su yarda da ita na fata an fahimci to waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a ya hadarul munafiquna an tunazzala alaihim nan an tunazzala ala ai fi sha'nihim ala bi ma'ana fi suna jin tsoron a samkar da sura fi sha'nihim a cikin sha'anin su to amma tunda ba su yi imanin ba da cewa ma qur'ani ne to ya za a yi su tsoron a samkar da bayanin su na fata an fahimci ba wani abu da su jin tsoro to waɗansu malamai suka ce a'a su bu su yarda da alkur'ani bane amma labaran su gani suka kamar akwai waɗanda suke zuwa suna faɗa ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata an fice ni waɗansu kuma suka ce a'a shine suna jin nuna suna jin tsoro amma kuma kamar munafinci ne ka san munafiki wani lokaci sai ya nuna maka yana mutunta ka amma da ka daga sai ya dubin yaya za a iya ƙari da kai na fata afince ni girmamawa wato ta munafinci wanda mun mun taɓa bayani ta koda a jiya da idan ban manta ba almuhimmu dai wanda sun kace tsoron da suke nunawa ba tsoro ne na gaskiya ba tsoro ne na munafinci sai suna kamar suna jin tsoron Allah kamar suna nuna suna jin tsoron a saukar da wata aya amma hakikatan ba haka nan bane illa dai abinda zamu iya dauka nan Allah ya ce suratun an gane ko wato jiya na yi bayanin wani abu wani lokacin Allah ya bayani cikin alkur'ani mato abinda da mu da shi duka mun wato Allah ya tabbatar da gaske wannan abin kuma mutane sun gaskatar da shi sai zamanto wato wani lokaci ana magana akan wannan wani lokaci kuma za ku iske alkur'ani yana magana ga abin da shi Allah bai yarda da shi ba su ma waɗanda ake magana da su ba su yarda da wannan abin ba amma Allah ya faɗi cewa abin ba su yarda da shi ba don saboda su san cewa ya san hakikanin abin da ke tare da su wani lokaci Allah a wajen shi abu gaskiya ne amma waɗanda ake magana da su su a wajen su ƙarya ne kun ganin ayoyin Qur'ani a wajen Allah gaskiya ne a wajen munafikai ne ƙarya ne ayoyin Alƙur'ani a wajen Allah gaskiya ne a wajen mu'minai gaskiya ne ko ba haka nan bane to sannan kuma kafirai sun yi shirka Allah ce sai yaqulu alladhina ashraku law sha Allah ma ashrakna wala abauna ko ba haka nan bane wagama da suka wagama magana da suka faɗa ƙarya ce sannan kuma a wajen Allah ƙarya ce na fata an fahimce ni don Allah ce wa ya ƙuluna ala Allah alkadiba wa hum ya'lamu suna faɗin ƙarya ga Allah kuma sun san cewa ƙarya suke yi kenan kaga a wajen Allah ƙarya ce a wajen su ma ƙarya ce sannan kuma akwai lokacin da za a faɗi magana su a wajen su gaskiya ce amma a wajen Allah wato ba gaskiya ba ce ina fata an fahimci kenan sai ka hankalta mu waɗannan to sai waɗansu malamai suka ce da Allah ce sura na ana magana a wajen Allah kenan Allah shi ya san shi ya sabkar da wannan sura ko sun ɗauke ta sura ce ko ba su ɗauke ta sura ba dai haka dai ne sura ce وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون كما كان بني وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون سورة أوجان الله با أوجان سبا ده هكذا نسي شيء ده متوسنا جنس أوروسا saboda su asirinsu da ake bada labari ko da ba su yarda cewa sura bace amma suna ganin akwai wanda ke kawo labari ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mun fahimci ni Aisha sa sun kace huwa udhun ko ba haka nan bane kenan labarai da dama suna zo masa ban sani ko mun fahimta ba dan haka in kanga wannan sai kai hattara tunabbi'uhum wanda take ba su labari bima fi qulubihim ga abin da ke cikin zukatansu an gane ko minan nifaqi na munafinci wa hum ma adalika tutare da haka yastahzi'un mai jalal ne ce suna yin izgili abin da ke cikin zukatansu ma fi kulubin kaga tunabbi'uhum fi'ili ne mudari'i yau da gobe jibi daga ta qur'ani yana sabka yana fallasa su ba sani ko mun fahimta ba ma fi kulubin sai kashin mujmal ai ana iya cewa tunabbi'uhum bi nifaqihim sai Allah ce bima fi qulubihim sai kashin mujmal saboda abin da ke cikin zukatansu na munafinci shi ake nufi amma dan a nuna maka munafinci ina yake cikin zuciya ai ana iya cewa tunabbi'uhum bi nifaqihim amma sai aka ce bima fi qulubihim dan a nuna maka billadhi fi qulubihim dan a nuna maka munafincin cikin zuciya yake ina fata an fice ni shi yasa Allah ce fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafa Allah ma wa'aduhu bima kanu yakdhibun ko ba kana bane wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'un Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim marad munafinci cikin zuciya yake kafirci yake cikin zuciya imani fa cikin zuciya a amalul qulub ka karanta malama aqida sun fassala bayani akan su an gane ko to qul istahzi'u ka ce su yi izgili amru tahdid je mun fada umurni ne na narko na bada tsoro inna allaha mukhrijun allah zai fitar da muzhirun kenan ma tahdharun abinda kuke jin tsoron ikhrajahu fitar shi min nifaqikum na munafincin an gane ko kenan kuna jin tsoro to farko ya ce suna jin tsoron a saukar da sura na biyu kuma sai ce suna Allah zai fitar da abin da suke jin tsoro bai ce Allah zai bayyana wannan sura din ba ina fata an fahimce ni sai malamai suka ce a'a da yace mukhrijum wato inna Allah mukhrijum ma tahdharun wato Allah zai bayyana da abin da kuke jin tsoron bayyana sa min nifaqikum bi inzali sura na abin nan da kuke jin tsoro wato munafincin ku saboda Allah zai samkar da sura sai Allah ya bayyana to ai Allah ya bayyana munafincin su kafin suratul tauba ko ba ka nan bane kuma an ce Allah zai bayyana tunda mukhrijin yana nuna zuwa gaba Allah zai bayyana ko ba ka nan bane a to kuma Allah ya bayyana shi a cikin suratul baqara kuma suratul baqara ta riga tauba ko ba ka nan bane cikin surori daban-daban duk Allah ya bayyana a'a Allah zai ci gaba da bayyanawa na sauran abubuwan da bai bayyana ba in ba haka ba sai ka ce cikin alkur'ani akwai matsala tun da bakara ta sabka ta yi bayanin kuma munafukai ayoyi daban-daban kuma ta riga ta ba sauka da an ce mukhrijun ai zuwa gaba ne ba yanzu ba domin ismul fa'il in ya zo da tanwini yana nuna cewa abin zai zo zuwa gaba in ba labari ake bayarwa ba wa id qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa kaga bai sanya ba wa id qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun id qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin ba ai ba yanzu za a yi zuwa gaba ko ba haka nan bane an gane ko wa id qataltum nafsan fadara'atun fiha wallahu mukhrijum ma kuntum takmuna zuwa gaba to amma in an ka kawo shi da idafa ana nuna abin ya wuce ina fata an fahimce ni in an ce wallahu mutimmu nurihi ana nufin ya cika hasken sa mutimmun nurahu zai cika shi sai wadansu suka ce a'a to nan mutimmun nurahu Allah ya cika ne saboda daga lokacin da Qur'ani ya sabka hasken ya cika ko an ki ko an so sai ya tabbata amma mutimmun saboda kowane zamani Allah yana tado al'umma wadda za ta yi aiki to su ko sai a ce za a cika domin da wannan al'umma sai ta ga ta nasara wannan za ta ta na nasara to nan ko sai Allah ce mukhrijum ma tahdharun kuma ba labari ake bayarwa bane cewa misali wasu al'umma ce da ta wuce wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasil kaga basitun ai ya riga ya shimfida amma saboda nan kissa ce to nan kuma an kace ku munafikai Allah zai bayyana ana nufin sauran abubuwa na munafinci amma dama suratul baqara ta sabka ta yi bayanin wannan suratul munafiqun ta sabka ta yi bayanin sifofin su suratul ahzab ta sabka ta yi bayanin sifofin su a wurare daban-daban daban-daban daban dan haka nan zai zai bayyana zai bayyana abinda wato yayi niyya na ya bayyana shi zuwa gaba ban sani ko mun fahimta ba Allah ya kyauta an gane ko inna Allah mukhrijum ma tahdharun Allah zai bayyana wato abinda kuke jin tsoro na munafinci kuma Allah ya bayyana ayoyi da dama abubuwan da ke cikin zukatansu in ka dauka cewa alqur'ani ka dauki suratul munafiqun suratul ahzab suratul kaza ta yi ta bayyana sifofin munafikai da ayyukansu da abinda ke cikin wato zuciyarsu Allah ya taimake mu ala rabbu mu je aya ta gaba Allah ce wala in sa'altahu wala in sa'altahum la yaqulunna inna kunna nakhudu wa nal'ab sai ka maimaita wala in sa'altahum ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون
na'am wannan aya idan muka duba ibnu ashur da yazo a karkashin wannan aya wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab sai ce wannan aya an yi atafina in kaddi bi zahirinta atafina akan yahlifuna billahi lakum liyurdukum an gane ko suna rantsuwa wato da Allah don su nemi yardarku an gane ko ce to sai an kai atafin wagga wala in sa'altahum an gane ko la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab wani ko kuma yace a'a ana iya atafinta akan wa minhumul ladina yu'zuna an-nabiyya an gane ko wato akwai da waɗanda suke cutar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa yakunu al-muradu bi jumlati yahlifuna billahi annahum yahlifuna in lam tas'alhum kenan suna rantsuwa in baka tambaye su ba an gane ko in kuma ka tambaye su kenan in tas'alhum dai in ka in ka in ka abin nan amma abin da ya kamata mu dauka cewa wato suna faɗar maganganu daban-daban in rantsuwa ce in ka tambaye su sai su yi rantsuwa in baka tambaye su ba sai su daina rantsuwa ko kuma suna cutar da kai amma in ka yi musu magana kace an ce kun ce kaza sai su ce a'a su ba haka suke nufi ba kina sai mutum tana da alaka da cutar da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam in labari ya zo ya tambaye su sai su ce a'a inda ma kunna da khudu wa nala kaji shi alaka wanda ibnu ashur ya kawo karkashin wato wannan aya idan muka diba cikin asbabun nuzul cikin mawsu'a ta al-isti'ab fi bayan al-asbab suke cewa wato akwai asar na Abdullah ibn Umar wannan asar na Abdullah ibn Umar wato Imam at-Tabari ya fitar da shi sannan kuma da Imam Ibn Abi Hatim an gane ko kuma sanadin sa wato an ingantar da shi cikin asbabun nuzul Abdullah ibn Umar yake cewa wato wani mutum an tafi gazuwa ta Tabuka yakin Tabuka to shikenan ana zamne a cikin majalisi wata rana sai ce ma ra'ayina mithla qurra'ina haula ba mu taba ganin irin waɗannan makaranta na wanda ake cewa makaranta an gane ko da qurra a wancan lokaci ana nufin masana ba wai wanda ke karanta alqur'ani ba irin a ce wanga qari ne la yayi takassusi a cikin ilmul qira'at mai karanta alqur'ani ada zai iya fassara sa tunda su sahabbai suna jin larabci ko ba haka ba kuma sun san hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam shi yasa can wancan lokaci an ce alqari ya iya karanta alqur'ani ya iya fassara alqur'ani kuma yana aiki da alqur'ani ko ba haka ba sai ce ban taba ganin irin waɗannan makaranta namu ba la arghaba butunan ban taba ganin wanda ya fi su kwadayin cika cikin shi ba kaga kinan yana dauka su yan yunwa wala akdhaba alsinatan kuma ban ga makaranta ba makaryata irin waɗannan wala ajbana inda liqa kuma ban taba ganin ba wato abin da makaranta waɗanda adda raggonci aljubun shine raggonci ko inda liqa wajen haduwa kaga duk sifofi ya nuna makaryata ne ya nuna kawai masu cika cikin su ne ya nuna masu masu raggonci ne faƙala rajulun fil majlisi sai wani mutum a zamani ce ka zabta kai makarici ne walakin naka munafiq sai dai kai munafiki ne ko ba haka ba duk yadda ake munafiki yana nan yana kokarin yada wani abu sai a samu waɗanda don kun san cikin mutane akwai wani in ka zo kana magana ka ta shirme ko ta munafinci shi ba ruwan shi ko ba karan bane ba zai tamsa ba amma ya san kai munafiki ne wani kuma idan ka faɗi magana fa bai hankuri wallahi sai ya mai da maka raddi kai tsaye to sai an samu an samu wato wato an samu wanda shi bai barin ta kwana dama wato malamai suke cewa idan za a kasa mutane hali uku ake ba su akwai mutashaddid akwai mutasahil akwai mutawassit duk ilimin duniya duk fannin duniya duk halin duniya duk nau'i na mutane na duniya sai ka samu mutum duk ma'aikatar da kaje a duniya duk kabilar duniya duk gari na duniya duk family ta duniya duk unguwa ta duniya duk fanni na ilimi a duniya duk wani aiki sai ka samu waɗannan mutane guda uku mutashaddid shine mai tsanantawa wanda sai an ga kwam mutasahil wanda shi duk abin da an kai ba ruwan shi in ka yi mai kyau don kanka in ba ka yi mai kyau ba don kanka sai kuma na tsakiya mutawassil wanda wani lokacin yana nuna cewa abu kaza bai da kyau wani lokaci yayi hakuri to ba a son dan adam ya zama to mutashaddid saboda in ka zama to mutashaddid cikin al'amari to ba a yi mu'amala da kai ka tsananta kwarai da gaske ko cikin addini manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace walan yushadda ad-din ahadun illa ghalaba kuma ba a baka zaman to mutasahil galas kankara wanda kai komi duk abin da an kai shi kina haka na za a yi tahiya sai a zo a ce halaka za a kuma ka ce a ta cikin halaka don me za ta cikin halaka a'a ana son mutum ya zaman to mai hankuri akwai abubuwan da ana hankuri a rayuwa ba a son komi sai kai magana kan shi ba haka nan ake rayuwa ba amma kuma ba shi kuma a ce komi baka magana kan shi kinan nan ka zaman to ko baka da amfani a'a ana iya ayi maka ɗai ka jure biyu uku hudu haka kai inda zaka rinka alama na hauhara gajiya a daina fa to ya an ka kai inda ba ya so lokacin nan sai kai magana haka ake so mutum ya zama to to kowane ilimi in ka yanzu cikin ilimin hadisi sai ka ji an ce maka wani malami wajen tasihi da tad'ifi irin su ibnu al-jawzi tashaddada ya tsananta nan da sai hadisi da'ifi ne wani malami sai a ce maka mutasahil fi ilmi al-hadith irin su ibnu hibban an gane ko irin su al-hakim an-nisaburi mai al-mustadrak sai a ce yatasahaluna fi tasihi al-hadith wasu kuma sai a ce maka mutawassitun to irin wannan cikin kowane iri sai kaga ko ina ka tai duniya cikin kowane fanni ko gidanku ka auna ka gani gidanku akwai waɗanda su tsanantawa suke yi akwai waɗanda kuma 'yan ba ruwa na ne akwai 'yan tsaka tsakiya cikin ko ina ka tai a duniya haka ake to dan haka nan shi wanga ya ci karo da wanda ya ce mai innaka munafiq kaga an yi dan ka san ba kowa ne ke iya tsaya ba ga wani mutum wani kuma ya kasa hakuri ne ina fata an fahimta yace to la ukhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zan ba manzon Allah tsira da amincin Allah labari fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko ko fa balaga zalika rasulullahi in ka gara maka ce fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai labari ya zo ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko fa balaga zalika rasulullahi shi mutumin ya isar da sakon zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane ko kinan fa balaga zalika kana iya cewa zalika rasulullahi labarin shine fa'ili an gane ko kinan rasulullahi shine matsayin maf'ulun bihi ko ko fa balaga zalika rasulullahi sai zamanto shi wancan mutumin shine ya je ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam labari sai zamanto rasulullahi maf'ulun bihi al-awwal zalika maf'ulun bihi al-thani kinan fa balaga ar-rajulu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zalika al-khabara aga dole sai hakan ka in ba haka na larabcin bai hituwa ya ce to wa nazala alquran sai aya ta sabka qala abdullah abdullah ibn umar yake cewa qala abdullah ibn umar fa ana ra'aytuhu naga wannan mutumin muta'alliqan bi hiqb naqati rasulillah sallallahu alaihi wasallam muta'alliqa yana rike ya jingina kanshi yana rike da wuyan taguwar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal hijaratu tankubuhu yana kokarin rike da kuma an gane ko taguwar manzo sallallahu alaihi wasallam al hijara duwatsu tankubuhu suna maida shi baya suna darjewa kenan shine tankubuhu wa innal ladhina la yu'minuna bil akhirati an sirati lanakibuna kuma annakba shine wato kaman musiba ko bakin ciki ina fata an fahimci sai kai hatara cikin larabci kenan yana kokarin riko wuyan tagon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma duwatsu ba saboda bai rika da kyau suna darjewa baya samun yadda yake so wa huwa yaqulu yana cewa ya rasulullah ya kai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ka inna ma kunna nakhudu wa nal'ab mu kuma mun kasance nakhudu muna zance ne kutsawa asalin al-khawdu shine ad-dukhulu bil quwwa an gane ko mun kasance muna kutsawa ne wannan abu muna wasa irin maganganu ne na hira ma'ana muna tattaunawa ne muna muna ban dariya wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul manza Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un yanzu da Allah ne da ayoyin Allah da manzonsa kuke yin izgili aga wannan bai dace ba ina fata an fahimci ni wannan athar sun tabbatar da wato ingancinsa an gane ko to idan muka duba atharkin da an ka kawo akwai athar na qatada ina fata an fahimce ni shi ma wannan yana bayanin abin da wadansu suka faɗa ne amma shi atharkin ta fuskar sanadinsa bai inganta ba akwai athar na ka'ab bin malik akwai athar na muhammad bin ka'ab al-qurazi an gane ko shi kuma ya inganta akwai athar na abdullahi ibn abbas karkashin wannan duk dai ana zancen eh, abubuwan da munafikai suka faɗa an gane ko da kuma athar na sa'id ibn jubair waɗannan shi asar na sa'id ibn jubair shi ma wato abin da bai inganta ba akwai asar na shuraih wanda shi ma bai inganta ba kenan idan muka duba wato asbabun nuzul guda bakwai akwai karshen wannan aya waɗanda sun ka inganta na abdullahi ibn umar kai tsaye an gane ko da na ka'ab bin malik da kuma na, da na eh, muhammad bin ka'ab al-qurazi uku kenan ina fata an fahimce ni sauran guda hudu kuma ba su inganta ba ta fuskar sanadi amma in an ka hada huskokinsu duk dai sun yi magana ne ka abin da munafikai sun ka faɗa kenan sai zaman to ko da ta fuskar sanadi waɗancan ba su inganta ba a'a waɗannan sun inganta ga wata hadisa tana yiwuwa waɗansu sun ce kaza tun da munafikai gungu gungu ne waɗansu sun faɗa a can waɗansu sun faɗa a can waɗansu sun faɗa a can waɗansu sun faɗa a can ban sani ko mun fahimta ba an gane ko kenan wannan sababin nuzulu guda ne na kawo maka dan ka ji ɗaya daga cikin dalilan da suka sa wannan aya ta sabka an gane ko ba gane ba ko ya zama to a sauran ma ba su ne sanadiyar sabkar ayar ba amma suna da mi suna da alaka da irin abin da ayar take bayani a kansa ban sani ko mun fahimta ba tunda ayar tana magana ne akan masu izgili da ayoyin Allah subhanahu wataala an gane ko to wannan shi ne abin da sun ka kawo ka koma cikin wannan littafi sunansa al-isti'ab fi bayanil asbab an gane ko mawsu'a ce ta asbabun nuzul zaka ga bayanan da sun ka kawo to wala in sa'altahu mai jalali ne yace wala in lamu qasamin kenan rantsuwa ce an shafe wallahi kenan wallahi la in sa'altahum da dai zaka tambaye su la yaqulunna an gane ko wala in sa'altahum an istihza'ihim kenan in ka tambaye su daga izgilin da suka yi bika da kai wal qur'ani da alqur'ani wa hum sa'iruna ma'aka ila tabuk su suna kokarin tafiya tare da kai zuwa ga tabuka kenan wannan ya nuna cikin munafikai akwai waɗanda suka yi suka fita zuwa tabuka ina fata an fahimci ni amma sai suka je suna faɗin waɗansu garuruwan da ba su dace ba kinan da Allah ce lauka na aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat alaihim shuqqa sashin munafiqai yake zance dan akwai da dama suna jiran a ba su dama su fita shi yasa ma waɗansu Allah ce fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum fasta'dhanuka lil khuruj fa qul lan takhruju ma iya abadan wa lan tuqatilu ma iya aduwa innakum raditum bil qu'udi awwala marratin faq'udu ma al khalifin to wala in sa'altahum la yaqulunna yace wa hum sa'iruna ma'aka ila tabuk la yaqulunna za su ce aslin shi la yaqulunanna tunda la yaqulu la yaquluna ai shine fi'ili za su ce to sai ce la yaqulunna nan waɗansu malaman nahwu sai sun kace ittasalat nunu tawkid bi fi'il bi fi'il al-mudari' mubasharatan amma zance mafi inganci a ba mu washe ratan bane asalin shi la yaquluna sai an ka kawo kuma nunu tashdidi to nunun nunu tashdid nunu tawkid al-thaqila sai ta hadu da nuni ta fi'ili mudari kenan la yaquluna kuma ga nunun an-nunu tawkid sai sun kace sai an ka shafe nunun daya saboda nunun uku sun yi yawa an gane ko hudifatun nun li wato tawalil amsal to ana nan nunu tawkidu thaqila ta haɗu da wawun to ita ko wawun sakina ce ita ko nunun ta farko sakina ce wa in sakina ne taqa ya faksir ma sabaq wa in ya kulli dan fa hadduhu a haq sai an ka shafe wawun sai koma la yaqulunna ka je da yake la tarkabunna asalin shi la tarkabunanna ko ba haka nan bane na fata an fahimce ni to da haka haka ne tsari yake tafiya in baka ka koma da cikin littafin nahwu ka koma cikin sharhin alfiya na ibnu aqil zaka ga irin wannan inda ibnu malik yayi zancan min nuni tawkidi mubashirin wa min nuni inathin kayaruna manfutin yanzu zaka ce muta'addirina la yaquluna za su ce mu'tadirina kenan suna masu ba da uzuri inna ma kunna nakhudu wa nal'ab sai su ce nakhudu mun kasance nakhudu ai muna kutsawa ne muna magana wa nal'ab muna wasa fil hadisi a cikin zance ko ba haka ba kaji abin da za su ce ba sa iya ba su da jarumta gashi sun faɗa ba su ice sun faɗa ina fata an fahimce ni kutsa ma ayoyin Allah kuma Allah subhanahu wataala ya bayyana hukuncinsa in kaga irin waɗannan mutane kaka zaura tare da su وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين سنا الله ياتي وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا كما وانا شيء زي كسو شغاوة جهنم kutsa ma'ayoyin Allah babu ilimi kutsa ma'ayoyin Allah don ka yi izgili a cikin su an ce kaza cikin aya kaza ai abin nan wai yana yiwa wai mallamai na sun kace an kace kaza mallamai na sun kace ko to shikenan babu lahi za a haɗu gaban Allah na fata an fahimce ni cikin suratul muddathir ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin suna kutsawa cikin ayoyin Allah ba tare da ilimi ba da haka in ka ji ana magana abin da baka sani ba musamman game da Allah ka kama bakinka abin da baka da sani ka bar shi abin da baka iya ba ka bar shi in ka ga abu ya fi karfin ka kai ni kai gaba sha'ir ya ce idza lam tastati shay'an fad'ahu wajawizhu ila ma tastati'u kenan in baka iya ka bari to wani darga son shi kai sai yayi abin da bai iya don a ce ya iya sai shi je shi bata komi da komi wanda shine yanzu irin matsalar da muke fama da su da yawan waɗanda suke so su tunkari an su ayyuka a ƙasashen musulmai gashi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce cikin sahih bukhari idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'a ya an ka dauki abu an ka bada shi ba maga abutan shi ba a jira kiyama shin masu wa'adin yanzu da yawan su sun cancanta sai tambaya kamata masu jagorantar ma'aikatu a ƙasashen musulmi sun karanta wannan abin sun cancanta an gane ko shin wanda an ka ba aiki kaza ya iya wannan aikin shin wanda aka dora ba matsayi kaza ya iya wannan aikin duk sai mu dawo tambayi kawo mu kuma muna son mu ci gaba amma wanda bai iya ba ake ba ina fata an fince na kasashen Afirka su turawa wanda iya shi za a ba ko baki ne ko fari ne ko ja ne ko a kasar aka haife shi koko daga baya aka bashi takarda shin ya iya ko bai iya ba ina fata an fince ni shi yasa wani ce in ka je Afirka kana neman aiki abinda za a tambaye ka waye turo ka ko dan wa kake komi ka zo da shi in ka tai ture wajen neman aiki kasashen turai sai a ce wani irin certificate ko diploma kake da shi ka ba ka dan bane in ka tai america kana neman aiki ko ka tai china sai a tambaye ka mi zaka iya yi domin abinda aka bukata ba takardar ba ba kasar da ka hito ba ba baki kake ba ko hori ko menene shin mi zaka iya yi shi yasa cana yanzu cikin shekaru kaɗan gashi nan sun mamaye duniya wajen aiki saboda su buƙatar su da diplomatinka da komai bai da wani amfani dan kana da doktora ba doktora ta dami mutane ba ya aiki a gani mu ko afirka ina mutum da doktora shi da sai hukuncin shi mutum ya yi doktora ta aikin gona kuma bai aikin gona ko shuka bai iya ba haka abin ya zan yan afirka babu son yin aiki shi ko matukar abin da ka karanta ba ka yi shi a aikace ba ka samun experience mun yi son mun yi zaune mu ce mun yi karatu shi kenan to ai karatun kuma bai ba ai aiki da shi ba haka za ku su ɗalibai an je an yi karatu a kasashen laraba an karanta addini manakon a dawo a yi da'awa a taimaki yan uwa sai a koma gefe a ce ba a son a wahala in baka da mustawa ka gyara mustawanka dan ka je kasashen laraba ka zan ba professor ba laifi bane ka je wajen malamai kuma ka koyi wanga karatu ka koyi fassara wajen malamai ta yi nan Najeriya kusa da mu don Nijar mun fi wannan ciwo professor zaka gani wanda yake karantarwa a jami'a professor ne kuma yana zuwa wajen malaman zaure kuma ce wajen soro malaman soro yana ɗaukar karatu amma mu da ka samu yan baka ɗinka shikenan sai ƙarya ya kamata ka nemi ilimi ina fata an fahimce ni kuma kowane ilimi yana da amfani an gane ko jami'a za ta wayan maka da kai ne za ta koya ma yadda ake bincike an gane ko amma ba ta baka ilmi sai ka je wajen malamai ka yi karatu su malamai su ne ake ɗaukar littafi tun daga farko har ƙarshe kuma ko saudiya mun faɗa akwai karatun zaure malamai manyan manyan malamai ta yi dukkan tambayi tarihi suna ba da karatu a gidajensu ba ba karan bane kuma a masallacin makka yanzu karatun zaure ne ake yi a masallacin madina karatun zaure ne ake yi na fata mu ce ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a darul arqam ibnu abil arqam ya fara karantarwa a makka cikin gida ne ya fara karantarwa da haka ba wannan bane a ce dole sai a ita jami'a tana da amfani tana tattara masana tana taimakawa a tsari ta koya maka wayewa da yadda ake bincike ko ba haka ba to yana daga cikin abubuwan da muke fatan wato yan uwa su fahimce su wannan bai hana wannan wannan bai hana wannan duk in Allah ya baka dama ka hada guda biyu kana iya hada su mun ji wannan ko to inna Allah mukhrijum ma tahdharun abillahi wa ayati rasulihi kuntum tastahdi'un kuke yin izgiri to abin tambaya kenan yanzu da Allah kuke izgiri shi Allah abin wasa ne na fata an fice ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin wasa ne shi yasa muke kira zuwa ga matasa da ƴan uwa abokai sai kuga suna wasa da juna to ta tsaya tsakankanin ku kar a shiga cikin addini in mutun ya tsaye da sunna an gane ko in mutun ya tsaye da sunna ya tsaye da sunna da gemu kakai wasa da gemu shi don gemu addini ne amma tabba shi kadai kuna wasa ko wata irin wata wasa ta tsakankanin ku ban sani ko mu fahimta ba an gane ko kakka zo kana wasa da gemu don shi gemu addini ne kowa ne don kaza a'a abin da ya shafi addini ba abin wasa bane amma wasa ta tsakankanin ka da kai da shi sai ku yi wasa ku ba sani ko mun fahimta ba dan haka kakkaje ka kai kanka cikin matsala na'am alaran mai karatu alqur'ani da sama kai muna hakuri kajiya wani da yake karatu alqur'ani ha ana karatu nan ga kai kana karatu alqur'ani kuma kana son kai muna tashwishi muna tafsiri ha la tajhar bi qira'ati alqur'ani yan uwa waɗanda muke tare da ku duk shekara sai mun yi irin wannan tambayi muna karatu waɗansu suna can suna su hira a sama kamar dai ba magana Allah ce ake karantawa ba in mu ba in mu baka dauke mu da muhimmanci ba ko kana da wani abu naka shi alqur'ani magana Allah ce ina fata ana fahimta ta kuma muna tafsirin alqur'ani waɗansu suna sama suna karatun alqur'ani suna tashwishi akan mu alhali ko ko karatu alqur'ani akai an kace wani kashi ma wani mi la yazhar ba'dukum ala ba'd ina fata an fahimce ni yanzu haka kuma akwai wani tare da shi kuma ya je na karatu alkur'ani ya daga muryarsa amma ba zai masa magana ba ya kamata mutunta littafin Allah subhanahu wataala babu bukatar sai mun yi wani mutum magana shi alkur'ani magana Allah ce fa idza qara'ta alqur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun babu bukatar sai mun mutane magana tunda cikin musulmi ne muke ina fata an fahimce ni ba cikin arna ne muke ko kristoci ba ko kuma yan bori sannan mu ce musu ana karanta alkur'ani Allah ya kyauta Allah mu ji aya ta gaba la ta'tadiru
la ta'tadiru
saki mai ta ayan nan la ta'tadiru la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatun ta'ifatan ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin
la ta'tadhiru kada ku kawo uzuri ibnu ashur da yace wannan aya lamma kana qawluhum innama kunna nakhudu wa nal'ab magana da suka faɗa suka ce inna ma kunna nakhudu mun kasance muna kutsawa ne cikin zance muna firace firace wa nal'ab kuma muna wasa magana ce wanda muke yi dan mu yanke hanya wa ana muna mu zaman to kamar bamu ji muna tafiya ba saboda in kana yin wani aiki ko kana wani abu sai ka ji lokaci baya gudu yace to wannan magana da suka faɗa inna ma kunna nakhudu wa nal'ab i'tidaran an munajatihim kamar sun ba da uzuri ne daga gana wanda suke yi ai izharan lil uzuri kenan don su bayyana uzurin su ne alladhi tanajaw min ajlihi wanda sun ka tattauna saboda shi wannan abubuwan nasu an gane ko wa annahu ma yahtajuhu al mut'ib shine abinda wanda ya wahala yake bukata min al irtiyah na samun hutu wal ila al mizah an gane ko irtiyah samun natsuwa da farin ciki lokacin da mutum yake yin wasa an gane ko al mizah kenan ko al mazah an gane ko to sai Allah subhanahu wataala ya bada labarin su ya nuna cewa suna nan suna yin abubuwa waɗanda suke aikata waɗanda ba su da kyau wal hadithu fi ghairil jiddi suna don magana wadda ba cikin abin nan ba kamar ba magana ce ta da gaske suke yi ba falamma kashafa Allahu amrahum amra istihza'ihi lokacin da Allah ya bayyana izgilin su cewa abinda suke faɗa izgili ne ardafahu bi izhari qillati jadwa i'tidarihim sai an ka biyo da cewa uzirin da sun ka bayar bai da wani amfani na fatan fice ne tunda yanzu an bayyana cewa ga hakikanin al'amarinsu sun yi kokari su yi mi an gane ko su bayyana cewa ai ga dalilin da yasa suka yi kaza suka yi kaza suka yi kaza wannan aya ta la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum wato idan muka duba an yi riwaya guda karkashin ta shine cewa eh, akwai wanda ake cewa imamul kalbi yayi riwaya yake cewa lokacin da munafikai aqbala eh, eh, inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lamma aqbala min ghazwati tabuka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dawo daga yakin tabuka wa bayna yadayhi thalathatu rahatin akwai mutum uku an gane ko gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam istahza'u billahi sun yi izgili da Allah wa bi rasulihi da manzonsa wa bil qur'ani da alqur'ani qala yace kana rajulun minhum lam yumali'uhum fil hadisi akwai wani mutum lam yumali'uhum ma'ana bai tafi tare da su ba mala ma'ana kamar ka dace da mutane ka tafi tare da su akan wani abu yasiru mujaniban lahum shi wannan mutum yana tafiya wato gefen su yuqalu lahu yazidu bin wadi'a shi yazidu bin wadi'a fa nazalat sai aya ta sabka inna afu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan fa summiya ta'ifatan shi wannan yazidu bin wadi'a wanda bai tafi bai tafi tare da munafikai ba ma'ana bai shiga cikin wannan ba fa summiya ta'ifatan sai an ka kira shi ta'ifa wa huwa wahidun alhali mutum guda ne wannan asar in ka duba karkashin sai sun rubuta mawdu' ma'ana ƙarya ce saboda sanadi na imamul kalbi sanadi ne wanda yake da'if an gane ko to amma wanda zaka ga ya kafa hujja ce ai an yi riwaya ga sanadin sababin nuzul na wannan aya ina fata mun fice amma shi Allah subhanahu wataala ya faɗa kuma mun kawo asbabun nuzul na irin abin da sun ka faɗa har wani ya zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam riwaya ta ibnu umar kenan ba wato hadisi ingantacce da sanadi ingantacce ya ishe mu ba sai mun yi aiki da sanadi wanda bai inganta ba ba sani ko mun fahimta ba to da haka wannan zaka ji wani ya kawo shi amma dai sun ce mawdu ne bai inganta ba kuma sun kawo dalilai wanda suke nuna cewa wato bai inganta ba in ka ga kuma kana da ta cewa to babu matsala kana iya wato ka kawo shi ka kawo dalilin da ke sawo wannan ya inganta in ka samu wata hanya sanadin da ya inganta shikenan sai ka kawo to yanzu mun samu ibnu ashur ya nuna muna alaka tsakanin aya da waccan aya kuma sababin nuzul mun ce bai inganta ba kina yanzu zamu dawo cikin tafsiri na jalalaini mu ji shi kuma menene ya kawo yace la ta'tadiru kada ku kawo uzuri anhu daga wato abinda kuka aikata kenan qad kafartum ba'da imanikum kun kafirta bayan imaninku an gane ko yace ay zahara kufrukum kafircinku ya bayyana ba da izharil imani bayan kun bayyana imani ya ce kad kafartum sun kafirta ba da imanikun bayan imani to munafikai sun yi imani ai ba su imani ba su ba mu'minai bane Allah ya faɗa cikin ayoyi da dama ha wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir yace ni wa ma hum bimu'minin إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون بهم من يمني تكمت لا تعتذروا كركك أذري قد كفرتم بعد إيمانكم كن كافرت باين إيمانكم تعيبوا إيماني با to mai jalali da yake babban malami ne an gane ko kusan manyan malamai za su faɗi magana kaɗan amma ba za ka iya fahimtar wato lokaci sai ka abin gaba ya ce ai zahara kufurukun kafircinku ya bayyana ba da izhari imani bayan kun bayyana imani kenan ku can dama ba muminne ba ne kun bayyana imani to amma yanzu Allah ya bayyana wannan imanin imani na ƙarya ku kafirai ne yanzu so nawa zaka biyo baka tsaya ka kwantar sa hankalinka ba shikenan wanda aya ka zo ka wuce akan ta yasa yana da kyau in ana magana ta zancen karatu ana son mutum ya rinka taka tsantsan game da sha'anin ilimi in ka ji wani abu wanda baka sani ba kai bincike ina fata an fahimce ni la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum sai ce to in yu'fa an qa'ifatin an gane ko yace biliya'i kadiba da kyau cikin jalalin yace biliya'i kenan an karanta da ya'un yu'fa mabniyan lil maf'uli ya ce to an yi bina in shilil maf'uli kinan in yu'fa in an yafi to a an kace bina ilil maf'uli don an shahi fa'ili sannan kuma wan nun in an ka kawo akwai qira'a bin nuni shine ce wan nuni kenan mabniyan lil fa'ili an kawo fa'ili shine in na'fu an ta'ifatin minkum yanzu kun ji arab ya karanta in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan ko ba haka nan bane to ka gani ƙira'a kuma akwai ƙira'a to azab ta'ifatun minkum to yanzu in ka zo cikin waɗanda ƙira'o'in ya za ka yi waye karanta da kaza waye karanta da kaza saboda shi mai jalali da ikhtisari na shi yasa ma shi imamu suyuti tunda jalalai ne malami biyu ne da jalaluddinul mahalli da jalaluddin as-suyuti shi jalaluddin al-mahalli malamin jalaluddin as-suyuti ne shi ko jalaluddin al-mahalli shi ya fara yin tafsirin jalalaini yana tafiya sai da ya kawo karshen suratul kahfi sai Allah ya masa rasuwa kuma uslubin da ya dauka shi ne uslubi na takaitawa ba sai ya tsawaita magana ba babban malami ne imam suyuti dalibin sa sai ga an kabar tisab 30 littafin zai iya ba zai ba za a amfana da shi sosai ba sai ya dauki uslubin malamin sai ya ce to zai yi aikin da malamin sa ya ya fara ya ce to amma daga cikin abin da ke bashi wahala shi bai saba yin rubutu ba takaitaccen rubutu amma zai gwada yayi to kenan daga fatiha zuwa ƙarshen suratul isra'i na jalaluddinul suyudi daga kahafi zuwa kul a'udhu bi rabbin nasi la jalaluddini al-mahalli sai an ka ce tafsiru jalalaini wani sai ce ai wai wani malami na jalalaini wai ake maka malami na jalalaini baka san komai na annan ba saboda mi saboda shigan ba al'amura da musu hawan kawara wancan jalal jalal jalal jalal jalaluddin jalaluddin to jalalaini shi da bin da ke nufi ba wai sunan wani malami ne akwai a duniya sunan shi jalalaini ba ko da hausa wasu suka ji an ce da munan ma da hausa an ka ce wani shina ta jalale ne kinan ma'ana shina ta kai da kawo al'amuran sun kiya Allah ya kyauta an gane ko to sai ce in yu'fa an ta'ifatin minkum kenan in an yafe daga wata ta'ifa minkum daga daga gare ku wanda wato ita ce qira'a wadda jamhur suka karanta da ita amma in na'fu an ta'ifatin minkum ita ce qira'a wadda asim ya karanta da ita kenan in muka dauki qurra kamar yadda malaman qira'at suke cewa suke nuna cewa in an ce in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan shine asim ya karanta da wannan to in yu'fa in an yafe an ta'ifatin minkum daga wata jama'a kenan in yu'fa adh-dhunubu an ta'ifatin minkum to in na'fu adh-dhunuba an ta'ifatin minkum zunuban da kun kai laifufukan da kun ka aikata to nan sai fassara in yu'fa a qira'ata jamhur in an yafi wa zai yafin sai wannan qira'a ta zo ta asim sai ta fassara waɗanda su yafi in na'fu an ta'ifatin minkum in mun yi wato yafiya daga ɗaya daga cikin ku an gane ko to wannan shine qira'ar da wato tabbayyana amma bayan waɗannan kira'o'in akwai kira'o'i shadda bari ka ji waɗansu kira'o'i akwai wata kira'a in ya'fu an ta'ifatin minkum in ya'fu an gane ko in ya'fu nan ya'un fataha ne gare ta ba wacce in yi ufa ba in ya'fu in ya yafi to damiri yana komawa zuwa ga Allah amma kira'a ce shadda in ya'fu Allahu an ta'ifatin minkum in Allah ya yafi ban sani ko mun fahimta ba sannan kuma wato akwai wata kira'a in ta'fu an ta'ifatin minkum in ta'fu in ta yafi to nan kuma sai an ce in ta yafi ita wa kenan in ta'fu qa'ifatul mu'minina an qa'ifatin minkum ko ko in ta'fu wasu sun ce ai domiri na Allah ne to kuma an ce ta'fu domiri ya kuma zuwa ga Allah to ai ta'fu mu'annas ne shi ko suna Allah ai muzakkar ne kuma Allah ba a ce mai Allah namiji ne ko mace mushrikai ne cikin girbitun suka cewa lata Allahu sun ka ciro lata uzza daga al-aziz manata daga al-mannan an gane ko to ga kira'a kuma wadansu malamai suka cewa in an ce in ta'afu ba a cewa wato yana koma zuwa ga ta'ifa ta mu'minai za a maida shi ne zuwa gani za a maida shi zuwa ga abin nan Allah subhanahu wata'ala sai wadansu suka ce to nan shi Allah ba a sifanta shi da mace ko namiji ko ba haka ba laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir amma nan ma'anar zatin Allah za a koma in ta'afu zatullahi an ta'ifatin minkum tu'adhib qa'ifatan bi annahum kanu mujrimin ban sani ko mun fahimta ba shi yasa irin waɗannan kira'o'in in ka ji su baka san su baka koma yadda ake taujihin su musamman ina gaya muku akwai littattafai daga ciki littafin ibnu jarir tabari yana da ya ci littafan da suke taujihul qira'at daga ciki akwai wani littafi wato ad-durrul masun fi ulumil kitab al-maknun na as-samid al-halabi daga ciki akwai al-qira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam na umar salim bazmur in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan an gane ko to dan da mun ka zo sai ya ce tu'azzab nu'azzib mabniyun lil maf'uli an ta'ifatin minkum jama'a daga cikin ku mai jalali ya ce bi ikhlasiha don ta yi ikhlasi wa taubatiha ta tuba ka jahash bin hamir kamar jahash dan hamir kina akwai waɗanda sun ka tuba cikin munafiqai sai ni sai Allah ka tuban su innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin Allah na karɓa tuban su na fata an fince ni yace to nu'adhib ta'ifatan nu'adhib akwai qira'a bitta'i bitta'i dai wannan yace kaga da ce bitta'i wa nuni mi a bitta'i wa nuni sai an koya maka yana nufin akwai kira'a bitta'i tu'azzab ta'ifatun minkum bin nuni nu'azzib ta'ifatan minkum to an ce tu'azzab za a azabta kaga nan ba a kawo fa'ili ba sai a ce tu'azzab ta'ifatun domin shine na'ibul fa'il nu'addib kuma sai a ce qa'ifatan domin nahnu nu'addibu nahnu qa'ifatan minkum shine wato akwai fa'ili ciki sai zama to qa'ifatan shine maf'ulun bihi ma'ana in an yafe za a azabtar da wasu in na'fu an ta'i wato in yu'fu an ta'i tu'azzab ta'ifatun an gane ko tu'azzab ta'ifatun za a azabtar dukkan qurra guda goma tara sun karanta tu'azzab ta'ifatun za a azabtar asim ya karanta nu'addib ta'ifatan to nu'adhib za mu azabtar kidan ita ma ta fassara wa kira domin wacce an ce za a yi musu azaba wa zai yi musu azaba ayyan azaba ba san wanda zai yi ba Allah yana iya musu azaba mu za mu iya musu azaba ko ba kadan bane to sai an ka ce nu'adhib sai nuna wannan azaba ta mu ce wanda Allah ya ba mu izini mu yi musu qatiluhum yu'adhibuhum Allah bi aydikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin wa yudhhib ghaiza qulubihim wa yatubu Allah ala man yasha wallahu alimun hakim za a azabtar da wani jama'a bi annahum kanu mujrimin kaji saboda sun kasance mujrimina ko mutane ne masu laifi kanu mujrimina sun kasance mutane ne masu laifi ashe ba haka ne kawai ake mutum azaba ba sabanin duniya in ana son ka duk abin da kai sai a ce daidai ne in ba a son ka duk alkhairin da kai sai a ce ma kai laifi sai a yi maka azaba a'a bi annahum kanu mujrimin saboda sun kasance mujrimai malaman lukas waɗanda suka cewa ita kana da khabarkinta da muta'allikinta bai gabata kanta an gane ko tunda kanu nan alwawu ita ce ismu kana mujrimi ne shine khabaru kana majrur ko ba mansub ko wa alamatu nasbihi liya li'annahu jam'u mudhakkar salim mujrim ba ba haka ba to amma malamai suka ce a'a abin da yake da alaka da ana iya cewa mujrimi na kanu ana iya yin wannan alwawu ma'an muta'allikin ta na gabatuwa a kanta an gane ko sun ka ce a ina an ka samu wannan domin ya ce wato qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un kenan asalin maganar wato kuntum tastahzi'una billahi wa ayatihi wa rasulihi kenan ya halatta ayi at-taqdim wa ta'khir kenan khabaru kana yana iya gabatar ta dan haka malaman luga kuma qur'ani ya kawo shi ba ni ne kawo ba ina fata an fahimce ni in na'fu an ta'ifatin minkum ko in yu'fa an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan ko tu'adhib ta'ifatun tunda in an ce tu'adhab sai a ce ta'ifatun bi annahum kanu mujrimin saboda sun kasance mutane ne masu laifi mutane ne masu laifi in an ce mujrim yana iya zamantowa kafiri in an ce mujrim yana iya wanda ya aikata kaba'ira amma bai fitar da cikin musulunci ba in an ce mujrim duk wanda ya aikata laifi ko da karami da an ce mai mujrim amma ga ka'idar shari'a qur'ani ne in yace mujrimin wani lokacin kafirai ke nufi na fata an fahimci ni waɗanda sun fita daga cikin addinin musulunci afa naj'alul muslimina kal mujrimin kaga nan muqabala ce muslim bil mujrim kafir kenan amma akwai wani lokaci idan an ka ce mujrim ba ana nufin mutumin da ya aikata laifin da ya shiga ya fita daga cikin musulunci ba a ana nufin ya aikata kaba'ira amma hatta da karamin zunubi mutum ya aikata ana iya kiransa mujrim ban sani ko mun fahimta ba kafin mu karanta aya ta karshe bari mu duba cikin al-iklil fi istinbat at-tanzil imamu suyuti ya kawo bayani karkashin wato wannan aya ta wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab imam suyuti yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala in sa'altahum inda zaka tambaye su la yaquluna za su ce inna ma kunna nakhudu dama mun kasance muna wasa ne ma'ana magana muna hira yace qala ilkayya ya ilkayya kage qala ilkayya yace ilkayya yace wani ne ilkayya ko menene ilkayya wani malami ne da adda littafi sunansa ayatul ahkam sunansa alkayyal harasi ayatul ahkam cikin fiqh shafi'iyya shikenan ya kama gana gunci yace fihi dilalatun a cikin wannan aya akwai dalili ala anna la'iba cewa mutumin da yake wasa wal jadda da mutumin da yake yin magana da gaske sawa'un duk dai suke fi izhari kalimatul kufri wajen bayyana kalmar kafirci ka faɗi kafirci cikin wasa waye saka shi yasa film film da ake yi a gado musulmi ya yi sujada ga gumci ko musulmi ya yi kaza wa ya saka wannan wasa ce wasa da Allah ko ta fuskar magana a ka ayi wa anna listihza'a bi ayati llahi kufrun yin izgili da ayoyin Allah menene kafirci ne kuma zai saka ka sa aka sha azaba Allah an gane ko wailul likulli affakin athim ko bakar bane yasma'u ayati llahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'aha ko bakar bane sannan wa idza alima min ayatin ashay an ittakhadha huzwa kaji azaba gare su da haka duk mai izgili da ayoyin Allah wallahi ya hatara ayoyin Allah ba a izgili da su ko cikin fim ko cikin wani tallace-tallace ko cikin fada ko wani abu kakka ɗauka ko kana ala rama ka je ka karanta aya ka yi wani shaidanci da ayar alkur'ani don wasu su yi dariya Allah ba abin wasa bane ko ala rama kake ko ba ala rama ba tunda ayin Allah ana maganar ayoyin Allah subhanahu wataala ne ba sani ko mun fahimta ba na'am to wannan shi ne abin da Imam Suyuti ya kawo a cikin al-iklil fi istinbat at-tanzil lokaci ya fara tafiya ala rama mu karanta wannan aya al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون yan uwa wannan aya ba za mu samu yin bayanin ta mai yawa ba amma abin da ya kamata mu gani na Allah ya ce almunafiquna wal munafiqatu munafiqai maza da munafikai mata ba'dhum min ba'd sashin su daga sashi ne an gane waɗansu malamai suka ce asalin shi ba'dhum awliya'u ba'd ne amma saboda munafinci sai kaga kamar sun sun fi shiga cikin juna sai sai Allah ce ba'dhum min ba'd kamar sun matse ma juna sun danfale ma juna inji malaman zauri an gane ko kamar abin ya shiga ya hargitse baka iya bambantawa an gane ko to su ko mu'min ne fa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd sannan su ko kafirai fa su ma kafirai ba'dhum awliya'u ba'd an gane ko ina fata an fahimce ni walladhina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir sai dai wilaya ta masu imani ita ce ta gaskiya ta kafirai rugujewa ta kai ta munafikai rugujewa ta kai saboda maslaha ce ta duniya shi yasa munafikai sai su tona ma juna asiri wata rana a rabu manya manyan kasashe na turai na duniya da suka yi mamaya suke zalunta kasashen afirka yanzu sun fara tona ma junansu asiri kafiran duniya suna tona ma juna asiri amma muminai wilaya su ba ta karewa shi yasa Allah ya faɗa al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqina dan haka in dai kana son mutum ba don imani ba ka haɗi duk wannan soyayya ta kaza ta kaza in dai ba ta don Allah bace wallahi sai ta kare wato istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al-'adaba wa taqatta'at bihim al-asbab in ja Allah shi yasa kakka yarda da kafiri Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yarda da kowa ba sai wa sai mumini qul udhunu khairin lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina yana imani ne da abinda mu'minai sun ka faɗa dan haka bai dace mu yadda da abinda kafiri faɗa ba don shi ba amintacce bane ina fata an fahimci ni kuma Allah ne ce ka ka ai hakan ga an gane ko sai yaqulu sai yaqulu al mukhallafuna idan talaqtum ila maghanim li ta'khudhuha daruna nattabi'ukum yuriduna an yubaddilu kalam Allah qul lan tattabi'una kadhalikum qala Allah min qabl ya'tadiruna ilaykum idha raja'tum ilayhim qul la ta'tadiru lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allah min akhbarikum kaga wannan lil mu'minina ga mu'minai kenan ina fata ana fahimta ta kenan wato zai yarda ne da abin da mu'minai wato sun ka faɗa ƴan uwa musulmi wannan aya an karanta ta kuma mun san ba za ta samu shiga ba kuma lokaci dama yayi mana halin sa mun san cewa lokaci ba zai isa ba insha Allah ta'ala sai gobe idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara muna cikin masu rai za mu zo mu dora a inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh